أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة فمن نزل ممن كذبوا بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في, في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Ubangiji ya ce ya yankewa su larabawa hujja kuma ya yankewa ma duk duniya gaba ɗaya hujja au ta ƙulu kuma yana yiwuwa ku ce da wannan unzila alaihil kitabu da mu larabawa ne aka saukar mana da littafi da bakinmu la kunna ahade minhum da mun fi yahud da nasara shiriya faqad ja'akum bayyinatu min rabbikum hudan wa rahma shikenan magana ta kare ga alqur'ani ya zo nan a bayyane da bakinku da larabcinku kuma ga shiriya ga bayani ga kuma jin kai wato hudan wa rahma faqad ja'akum bayyinatu min rabbikum hudan wa rahma faman nadala mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa anha bayan wannan kam in fa kuka ƙaryata to shikenan ba ku da hujja sai karyatawa din in kuma ku karyata to ba za a samu azzalimin da yafi ku ba fa manazlamu wani azzalimi ne yafi mimman kazzaba bi ayatin lahi wani azzalimi ne yafi mutumin da aka karanta masa ayoyin Allah aka yi masa bayani filla filla sai ya karyata su yace karya ne ba wata hujja dukkan hujjojin sun kare iyakar hujja su ce karya ne akwai azzalimin da yafi wannan ubangiji ya ce babu azzalimin da yafi wannan in man ka zo bi ayatin Allah wa sadafa anha kuma ya kau da kai ga barin waɗannan ayoyi kuma ya tsare mutane ga barin shiga wannan ayoyi duk azalimi babu kaman wannan sanajjil ladina yasdifuna an ayatina su al azabi bima kanu yasdifun amma dukkan mutanen da suke kaucewa daga ayoyin mu su kau da kai kamar su gani ba su tsare mutane su hana shiga ayoyin mu to za mu saka muku su irin sakayya da dace da su wanda suke tsare mutane ga barin shiga shiriyan mu ga barin shiga maganar ayoyin mu su kau da kai su hana mutane ji to za mu saka musu da mummunan sakamako sanajjil ladina yasdibuna anatina su al'azabi sakamakon shine mummunan azaba bima kanu yasdifuna saboda tsare mutane da suke gabarin shiga hanyar Allah da kuma kau da kai su su kau da kai nasu kuma su kau da kan mutane gabarin shiga wannan to za mu saka musu da mummunan azaba Allah ya kiyaye shine sai ubangiji ya ce to me suke jira ne bayan dukan hujjoji dai sun kare dukkan hujjoji dai sun ƙare yanzu me ya hana su musulunta ne wai ba kafiran maka kaɗai ba kowa ma duk wanda bai musulunta me yake sauraro duk da hujja ta ƙare yanzu kan babu abin da zai hana mutum musulunci domin hujjarsa ta ƙare duk wanda aka sa shi gaba ga shi ga qur'ani ba musulmi bane aka yi ta hujja da shi ta hujjarsa sai ta ƙare to in hujja ta ƙare me yasa banda bin gaskiya hal yanzuruna illa an tatihumul mala'ikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbik me suke jira ne ba su musulunta ba har yanzu suna jiran kamar yadda kafiran makka suka ce ne wa qala allazina la yajiduna liqa'ana laula unzila alayna almala'ikatu aw nuriya rabbana ko suna jiran sai Allah da kansa ya faɗa ci annabi Muhammadu gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne ya zo tare da mala'iku haka suke jira ko kuma suna jira ne sai ranar da mala'ikan mutuwa ya zo musu tukuna su ce rabbana absarna wa sami'na farjina na masaliyan sai mala'ikun mutuwa sun zo lokacin da za su karɓi rayukansu a lokacin ne za su yi imani me suke jira ne hal yanzu runa me suke sauraro illa an tatihul mala'ikatu suna jin wai sai mala'iku sun zo musu ne au ya ta rabbuka ko ko Allah da kansa sai ya zo ne suke jira wato ran tashin kiyama waje a rabbuka wal malaku saffan saffan suna jiran wannan ne au ba'du ayati rabbik ko ko suna jiran sai waɗansu sashi na ayoyin ubangijinka sun zo tukuna su musulunta au au ya ta rabbuka au ya ta ba'du ayati rabbik yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha ranan da wasu ayoyi daga cikin ayoyin Allah suka zo fa idan mutum ya riga ya gani kuru-kuru to rannan kam inda ba musulmi ba ne to in ya gani rannan ya tuba to ba za a karɓi tubarsa ba wannan aya tana daga cikin ayoyin ashiradu sa'ati cewa fitowar rana ta yamma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wa sahabbansa ya tara suna magana me kuke faɗa suka ce muna magana ne akan maganan sa'an tashin kiyama ce sa'an tashin kiyama ai ba zai zo ba sai kun ga abubuwa guda goma sun faru dole sai kun ga hayaƙi daga sama dole sai kun ga dujjal dole sai kun ga wata wuta mai ɗaukan mutane inda suka kwana dunnan za ta kwana inda ta wuni dunnan za ta wuni a dole sai kun ga kasfi a gabar kasfi a yamma to kiswewan ƙasa a gabar kiswewan ƙasa a yamma kiswewan ƙasa a jazirar a jazirar larabawa dole sai kun ga dujjal dole sai kun ga yajuju da majuju dole sai kun ga saukan annabi isa annabi ta lissafa musu a wannan lokaci ya lissafa abubuwa guda goma kama wani wuri ya lissafa su suna da yawa yana cewa a wani wuri idza ta qaraba al-ba'id wa takallama al-hadid fantaziru sa'a idan nesa ta zo kusa in karfe yayi magana to tashin kiyama yayi kusa to kamar halin da muke ciki dai yawancin abubuwa duka cewa wata wuta za ta fito tana tun daga adan za ta haskaka wuyayen raƙuma a basra lantarki ne wannan yana wata ƙasa yana haskaka wata ƙasa wannan lantarki ne yana adan amma yana haska wuyayen raƙuma a basra wannan lantarki ne kuma wuta za ta fito za ta rika ɗaukan mutane in za su ini a wuri nan za ta ini in za su kwana a wuri nan za ta kwana ita take ɗaukan su tana kai su gidajensu da wurarensu wannan babur kenan da motoci da jiragen sama da jiragen ƙasa wuta ce take ɗaukan mutane tana yawo da su a lokacin in sahabbai sun ji sai dai imani anya wuta ta ɗauki mutum ta yi tafiya da shi idan ya ini a wuri nan za ta ini in ya kwana a wuri nan za ta kwana za ta kai shi duk inda yake so amma wuta ce to kaga wannan sai mu ne muka gani mu da yake an kawo mu kusa tashin kiyaman ne yanzu abubuwan yawanci sun zo yawanci sun zo su dujjal din a dujjal da mahadi waɗansu abubuwa ne daga cikin da yake ashiradu sa'ati komai in ya shafi tashin duniya to ba zai fito fili gaba da gaba a gane shi ba ko ya fito ta inda hankali ba zai kama ba ko kuma a yi masa a yi masa kashi kashi shi dai wato ya juju da majuju waɗansu malamai sun fassara da bayyanan nasara ya mamaye duniya shine juju da majuju domin akwai hadisin da yake cewa sai sai hajjanna hazal baitu ba da yajuja majuja wannan ɗaki ka'aba ya ga jama'a bayan bullowar yajuju da majuju kaga kenan ashe samun motoci da samun jiragen sama bayan bullowar nasara ya yawanta alhazai to yajuju da majuju kenan in ji wasu malamai kuma bayanan dujjal din yana da makami yana da zati akwai makaminsa duk ayyukansa in an yi to aikin dujjal ne duk mutumin da zai tara jama'a ya musu magana ba maganan Allah ciki ba maganan addini ciki ba maganan annabi ciki ba maganan da zai da wani abu da shafi lahira ciki to wannan magana duk dai ta kare a duniya amma shi musulmi ne to wannan magana dujjalanci ne to wannan abu yanzu ya yawaita a duniya mutane su taru suna suna su ta taro suna ce banda maganan addini banda bambancin addini to wannan muguwar magana ce ya kamata mutane musulmi su kiyaye wannan irin magana a tara jama'a musulmi da waɗanda ba musulmi ba kai ko mai maganan musulmi ne ka ce banda bambancin addini banda banda ba maganan addini banda bambancin addini banda kishin addini to wannan duk maganganun wato irin na dujjalanci ne ba su da ke musulmi ya kiyaye irin waɗannan maganganu to abubuwan dai da yawa sun bullo a cewa idan nesa ta zo kusa in karfe ya yi magana to ku saurari tashin kiyama ya yi kusa nesan dai ta zo kusa saboda jiragen sama da motoci nesan jiki kenan nesan ido kuma da talabijin da set layi ya kawo nesa kusa kuma karfe yana magana ga ga rediyo nan karfe ne yana magana ga rikoda karfe ce tana magana ga su su su telefon din nan duk karfe ne amma suna magana to wannan duk dai abubuwan yawancin abubuwan tashin duniyan duka yawanci sun zo waɗanda ba su zo din ba su da yawa to Allah yana cewa to ko irin wa'annan abubuwan ne kuke sauraro kuna jiran sai Allah ya zo da kansa ne ko ko ya turo mala'ikunsa ne masu ɗaukar rai ko ko a kuna jiran sai alaman tashin kiyama ya zo ne in dai alaman tashin kiyama ya zo la tanfa'u nafsan imanuha in dai mutum ya riga ya ga tashin duniya wato lokacin da rana za ta fito ta ta yamma fitowar rana ta yamma mutane masu munajjimin masu aikin sanin eh, jigurafin sama a sanin taurari da wata da wata da rana su a ganin su a wurin su wai yana da wuya to ai ba shi da wuya tunda Allah ne yake yin wannan dukkan mu din nan duk wanda ya tafiya ba wanda bai taba gani rana ta fito ta yamma ba in dai kana gari kana wani gari in ka ɗi mota sai ga rana ta fito ta yamman ka a garin ku ne in ranar ta fito ta yamma abin yake damun ka amma in wurin bakunta ne sai ka ce ka ɗi mota ne to saboda haka a lokacin in ya zo sai rana a rasa ta kamar kwana uku da wata duka in an rasa su kamar kwana uku daga ba sai su kullowa sai su kullo ta yamma to in sun kullo ta yamma sai a gigice a yi ta ihu a yi ta kuka a yi ta nuna damuwa to a lokacin musulmi kukansu zai amfane su tubansu zai amfane su aikin zai amfane su amma duk wanda ya ga wannan gigita a wannan lokaci ne ya musulunta ya bar kafirci ko ko ya tuba ya bar sabo wannan ba a karba an riga an rufe kofar tuba kenan domin ranar ta can za ta fada ta wajen kofar tuba can za ta za ta za ta koma ta fada cikin kofar tuba a rufe kofar tuba kenan Allah ya kiyaye amma kuma bayan wannan ma wani zamani zai wuce- zai zo bayan nan a samu wani zamani na shekaru bayan ranar ta yi ta fito ta ta yamman ta koma din za a samu wani zamani mai yawa shi da Allah yana koye mana tashin kiyama ne don rahama kamar yadda yake koye mana mutuwan kowannen mu don rahama domin kowannen mu in ya san lokacin da zai mutu to da shi da masoyansa duk sun kade kullum ko da an ce saura shekara ashirin ne to gara saura kwana kwana ashirin wanda ba a sani ba domin an dinga ganin tashin hankali kenan saura kwa- saura bana saura shekara goma sha tara bana saura shekara goma sha takwas bana saura shekara goma sha bakwai har akwai bana ne fa abun to kaga han- hankali sai ya tashi babu aure da za a yi a ji daɗi ba ginin da za a yi a ji daɗi ba wani abun da za a shirya na duniya na rayuwa a ji daɗi saboda ana sauraron wani zai mutu sai wani ma saura kaza ba gara wani ba saura sha bakwai wani saura kwana bakwai to kaga duk duk sai hankali ya tashi amma katsan hankali kamar a kwance wuf sai ka ji ta ɗaukewa ne ai kuka sha kuma sai a- a ba juna haƙuri a manta kuma ta sake zuwa ta ɗauka ai kuka wu- a a- a ba da juna haƙuri a manta to kaga wannan duka rahama ne in ba haka ba to kowanne mu yi sauran da zai mutu da shi da masoyansa duk hankali ya tashi to saboda haka Allah ya ɓoye don mu samu zaman lafiya mu ta tafiyar da harkokinmu na addini da na duniya tare gaba ɗaya mu raya gidajen guda biyu haka aka ɓoye ma tashin duniya ta abu zo a kwantar da hankali kamar ma ba za a tashin duniyar ba daga baya a ta a ta gine-gine hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufa wa zayyana wa zanna aru annahum qadirun alaiha sai an cika duniya da gine-gine masu kyau an yi abubuwan alatu masu kyau an haɓa maganar tashin kiyama da Allah wannan magana da ana yi tuntun da ba a yi ba da Allah kowa ran da ya mutu nan ne kiyamar sa ta tashi shikenan in an mance da wannan wata rana wuf sai Allah kawo halakar duniya gaba daya to a lokacin ne to shi kenan daga nan shine tashin duniya din to rufe wannan din saboda rahama ne sa Allah ya rufe aw ya ce rabbuka aw ya ce ba'du ayati rabbik yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha manzo Allah ya lissafa abubuwa da yawa sai ya- yana cewa sai lo- lokacin da ma'ruf ya zama munkar munkar ya zama ma'ruf wato lokacin da abu mai kyau aka mai da shi shine mummuna abu mummuna aka mai da shi shine mai kyau duk alamomin tashin kiyama ne to wannan yana faruwa a yanzu kaga abubuwa da mutane suke gudanarwa cikin harkokinsu masu muni yanzu wanda zai fito fili ya ce ba su da kyau to shine mummunan mutum amma na ka iya ka iya za- samu wasu mutane musulmi ka ce musu istighfari ba kyau salatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau waliyai ƙarya ne sai saurare ka amma wani abu da ake aikata gashi kuru-kuru kowane musulmi ya san mummuna ne amma baka da iko kai magana in kai in kai magana sai a ce kafi wane ne kafi wane ai wannan raya addini ne misali yanzu makarantar matan auren nan ai babu shi a musulunci a kowane gari kuma a duniya sai Najeriya aka kawo shi kuma an san wanda ya kawo shi duk duniya babu shi sai a Najeriya kuma munkari ne ba kikkiawan abu bane mata dai ma- masu maza su yi ta yawo a gari wai za su je makaranta sun fito makaranta za su dawo makaranta za su gidan rediyo su yi wa'azi wannan duka munkari ne amma yanzu ba wanda ya sai faɗa kowa kuma ya san mun kai amma ba wanda ya ce faɗa matar da aka ce in za ta yi sallah ma ta ɓoye muryanta na, na karatu an ce za ta yi wa'azi a rediyo wannan munkari ne kuma amma in an ce istighfari ba kyau salatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau dariqa ba ki sai a saurara ki lalle ka ji gaskiya to ba in an ce istighfari ba kyau duk musulmi ba zai yi ba in dai kace da istighfarin masu dariqa ba shi da kyau to kowane musulmi ba zai ci astaghfirullah ba tunda an ce istighfari ba kyau in kace salatin annabin nan na masu dariqa ba shi da kyau to ka tabbata ba wanda zai ƙara yin salati cikin musulunci don kace ba kyau in kace la ilaha illallah nan na dan dariqa ba shi da kyau to kowa zai shiga musulunci ba za ka ce la ilaha illallah sai dai ne wani abu ya faɗa tunda an ce ba kyau to wannan shine ya sarar ma'ruf munkaran wal munkaru ma'rufan abinda Allah ya ce yana da kyau mutane sun mai da shi mummuna saboda biyan bukatan Amerika da Ingila cikin rigar musulunci don a hada musulmi fada mummunin kuma saboda koyi da Amerika da Ingila an ce yana da kyau wannan sarar munkaru ma'rufan to irin waɗannan abubuwa duk yanzu muna cikin su ne na kusa tashin duniya kowa ya mai da hankali tashin duniya ba yi da nisa ko mu san lokacin da za a yi ba a yawanta ayyuka masu kyau a nisanci miyagun ayyuka هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا in dai bata riga ta imani ba amma ta ga kurukurun abubuwan tashin duniyan to wannan imanin ta nan nan ba zai amfane ta ba sai da in ta riga ta yi tuntuni tana da shi dama shi ita rai din kulin taziru inna muntazirun shikenan in waɗannan abubuwa kuke jira shi yasa ba ku musulunta ba ku yi jira mu ba muna jira mu muna jira ko ma ku yi jira in kuna sauraron dai sai waɗannan abubuwa sun zo tukuna ku musulunta to ku jira mu ma nan ga munan muna jira
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أنا جاء من الله صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم أقراء قراءة إي هكا أجي كرنتاوا أما قراءة سيدنا علي فارقوا دينهم إن الذين فرقوا دينهم سني ودن متاني وند سكا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu shiya'an suka zama jama'a jama'a jama'a kashi kashi jama'a jama'a lasta minhum fi shay ba ruwanka da su ba ruwansu da kai tunda suka rabu suka rarraba addinin addinin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iftaraqatil yahudu ila ida wa sab'ina firqa kulluha fil fil hawiya illa wahida وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة يتي يهود النصارى يهود لوكة zamanin annabi Musa suna kan addini guda ɗaya na gaskiya amma kamun annabi Isa ya bayyana sai da suka su kashi saba'in da ɗaya duk kashi saba'in ɗin nan to dukansu ko da za a yi waɗansu gafara daga baya waɗansu sai sun ziyarci wutan hawiya ɗaya ne za ta zarce kai tsaye har zuwa aljanna haka nasara lokacin annabi Isa addinin su guda ɗaya mai kyau daga Allah ba canjawa ba canjawa amma kamun na bayyana sai da suka kasa addinin kashi saba'in da biyu dukkansu na son zuciya ne sai dai guda ɗaya wannan cewa sai guda ɗayan nan na yahudu kamun annabi isa ya bayyana fa tunda annabi isa ya bayyana ya buɗe littafinsa na yahudu ga baki da an rufe duk wanda bai imani da annabi isa ba a cikin yahudawa wato ya kafircewa allah ha kuma wanda suka saura a cikin mutanen zamanin annabi isa ɗin har zuwa bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za al'umma za ta kasu kashi saba'in da uku dukkansu a cikin hawiya sai guda ɗaya hiyar lati ana ma'ana alaihi wa ashabi yawma ita ce wanda take ta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kai da shi da sahabbansa a yau sallallahu alaihi wasallama saboda haka ne mutane su nisanci fita daga cikin jama'a alizinci jama'a kuma in shaƙi in rasula min ba'di ma tabayyana lahu hude wa yattabi ghayra sabilil mu'min walli ma tawalla nusli jahannama sa'al masira rarraba kan jama'a wannan kashi wannan kashi wannan kashi shine yake cika wancan lissafi da manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam wa kanu shi'an sun zama jama'a jama'a kashi kashi wato kullu firqatin kullu ta'ifatin tushayyi'u imamaha kowace jama'a tana raka limaminta a nan wai ba shi'a kadai ake nufi ba jama'a jama'a ake nufi ma'anan shi'a waɗansu musulmi ne waɗanda suka fifita sayyidina ali akan dukkan sahabbai gabaki ɗaya in suna kiran sallah ma sai sun sa sayyidina ali a cikin kiran sallah in suna iqama ma sai sun sa sunan sayyidina ali a cikin iqama a cikin su akwai gulatu shi'a rawafid kenan akwai wato kashin su 23 ne su shi'a daban-daban a cikin su akwai rawafid akwai zaidiya akwai imamiya har zuwa ƙarshen su ma'anan rawafid mutane ne lokacin da zaid ibn ali ibn ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib ya fito yana karɓar mubaya'a a kufa jama'a suna zuwa suna masa mubaya'a suna masa mubaya'a sai waɗansu jama'a suka zo suka ce mu sai ka zagi abubakar da umaru tukun maka baya yace shi shi masoyin abubakar da umaru ne lalle kam shi jikan sayyidina ali ne amma shi masoyin abubakar da umaru ne suka ce to ba ruwan mu da kai rafar naka mun yarfi da kai to saboda haka aka kira su rawafi bawa to waɗansu da suka zo daga baya suka ce mu kam duk abin da kace haka za mu yi wanda duk suka ki abubakar da umaru mu mun ki su kai za mu bi tunda kana son abubakar da umaru to ake kiransu zaidiya mutanen zaid ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib to dukkan wata firka a shi'a in dai kaji suna zagin sirna abubakar da umaru to lalle ka rabu da su su yi nesa da addini in suna zagin abubakar da umaru suna zagin ummul mu'mina aisha to kai nesa da su duk wanda ya zagi abubakar da umaru to yayi nisa da musulunci yayi nisa da musulunci duk duniya duk halitta Allah banda annabawa babu wanda ya kai abubakar sai annabawa daga shi sai umaru daga shi sai usmanu amma tsakanin in ka ce umaru ya fi abubakar kayi laifi daga shi sai usmanu in ka ce usmanu ya fi umaru kayi laifi amma aliyu da usmanu kana iya cewa usmanu ya fi aliyu don shi aka zaɓa kamun a zaɓi aliyu kana iya cewa aliyu ya fi usmanu domin shi aka fara kira wajen tambayoyi ne wani abu ya ɗan makale sannan aka zaɓi usmanu to waɗannan dukkansu ka zama kana son su duk gabaki ɗaya waɗannan manya guda hudu a cikin zuciyarka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu zuciyar da za ta haɗa soyayyan abubakar da umaru da usmanu da aliyu sai zuciyar mumini musulmi dai ana so ya zama yana son dukkan sahabbai gaba ɗaya da kaji wani ya zagi sahabi to karabu da shi shedani ne ba mutum ba musulmin kirki bane duk wanda yake zagin sahabi shedani ne ba mutumin kirki bane balle mai zagin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana kaiwa a ƙaryata Qur'ani gaba ɗaya alqur'ani yana cewa واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الحكمة إن الله كان عليما خبيرا وتنا ما ويدثركم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويدثركم تطهيرا abin da Allah yake nufi da wannan gida Allah yana nuna gidan manzon Allah ne wato dukkan abu mummuna a kau da shi cikin gidan kuma a tsarkake gidan tsarkakewa kuma mun tabbata Allah ya tsarkake gidan tsarkakewa ko ba haka wani jama'a musulmi mu da a garin mun tabbata Allah ya tsarkake gidan manzon Allah tsarkakewa hissan da ma'ana to duk mutumin da yake ganin Aisha wani abu ne mummuna to ya ce Allah bai tsare gidan annabi ba kenan domin ita ce uwar gidan manzon Allah bayan Khadija da Sauda duk wanda yake kulle a zuciyarsa Aisha wani abu ne mummuna to ya karyata ayar Allah cewa sai gidan annabi ko mummunan abu kenan gashi har har cikin ɗakin ta ma ake har yanzu sannan duk mutumin da yake zagin Abubakar da Umaru har yanzu nan da nake magana abubakar da umar suna cikin gidan manzon Allah cikin ɗakinsa kuma cikin ɗakin aisha ɗin nan duk mutumin da yake zagin sai yana ce munanan abubuwa ne to yana ce kenan ashe gidan annabi yana cike da munanan abubuwa abinda Allah ya faɗa nan da hira kuma tadhiran bai tabbata ba to kaga wannan an bata nesa kenan da alqur'ani kuma a cikin su akwai wanda suke kullewa alqur'ani da muke karanta wannan bai cika ba akwai wasu surori da wasu ayoyi wanda sahabbai suka ɓoye saboda akwai kirarin sayyidina ali a ciki to duk wanda ke kulla alqur'anin nan bai cika ba bai imani da shi ba don Allah ce inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun Allah ce mu ne muka saukar da wannan alqur'ani mu za mu ci gaba da kiyaye wannan alqur'ani to mai kullewa akwai ayoyin da aka boye ko surorin da aka boye bai imani da qur'anin ba don shi alqur'ani bai so ai imani da wani abu a cikin sa a kafirce wani abu afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u min zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya saboda haka ai nesa da masu zagin sahabbai da masu zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nesa da su ba ba ba musuluncin kirki bane wallahi Abubakar ya fi mana iyayenmu ni dai da ku nan kowannen mu Abubakar ya fi ubansa a wurinsa Umaru ya fi ubansa a wurinsa yanzu ka zauna da mai zagin ubanka ni din nan da ku nan mun tabbata Aisha ta fi uwarmu domin Aisha wurin mu imani ne Abubakar wurin mu imani ne Umar wurin mu imani ne to yanzu ka zauna da wanda yake zagin uwarka to ai nesa da masu zagin sahabbai ai nesa da masu zagin hamasa mutum ya kishin addini ya ce sai an yi gaskiya sai an yi shari'a musulun ko a mutu wannan abu ne mai kyau ana so sai dai a yi gaskiya ko a mutu sai dai a yi shirinci ko a mutu wannan yana da kyau amma banda zagin sahabbai banda zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abu ya bullo daga zagin matan manzon Allah ko zagin sahabbai to ai nesa da abin ba shi da kyau ubangiji na cewa hal yanzu illa an tatihul malaikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay wahabiyawa suna ce wai dariku ake nufi da yake America da Ingila abin da ta sa su kenan su soki dariƙa su soki waliyai su lalata darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wai innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay ana nufin yan dariƙa kenan to annabi ya ce waɗancan mutane saba'in da ɗaya ne na biyu saba'in da biyu ne na uku al'ummanmu saba'in da uku ne ɗari uku kuma ɗari uku ne da goma sha uku abu kuma a cikin addini in ya kawo lissafi ya rufe kansa ba ƙari ba rage ba ka da iko ka rage ba ka da iko ka ƙara sai dai in ƙarin ya samo daga wanda ya yi lissafi wa kanu shiya lasta minhum fi shay inna ma amruhum ila Allah ba ruwanka da waɗannan mutane ba ruwanka da su ba ruwansu da kai barni da su al'amarin su yana wuri na inji Allah in ba aka gaya wa annabi ya bar mutum da Allah to mutumin ya kaɗe in dai aka ce annabi ba da wuri barni da su ko barni da shi to mutum ya kaɗe domin an kauda rahama tsakaninka da Allah kenan sai jalala sai wahala kenan tunda rahama ta kau an kauda rahama tsakaninka da Allah inna ma amruhum ila Allah iyakan lamarin su yana wuri na in ji Allah lamarin su yana wurin Allah in ji Allah sun mai nabbihum bima kanu yaf'alun in sun je lahira a gaya musu labarin abin da suka aikata a nuna musu sakamakon abin من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون آه لا لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون كسبت إنن نعمة من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها to idan mutum ya tsaya ya yi aiki mai kyau ya ji tsoron Allah bai tsaya yana yana jiran sai mala'iku sun zo ko sai an nuna masa kaza ko sai an nuna masa tukunyi musulunta ba a ya yadda ya musulunta ya aikata aiki mai kyau to wannan man ja'a bil hasanati bal ashru amsalha duk wanda ya aikata aiki mai kyau guda ɗaya tak to Allah zai bashi kamar wannan aikin ya rubuta masa lada guda goma nan Allah ya yi mana rufin asiri ne mu musulmi domin mun yi zalunci da yawa mun zalunci kanmu mun zalunci mutane in an je lahira an yi mu da ladanmu ne za a biya mutane to saboda haka in ga laifukanmu namu ga biyan bashin mutane to saboda haka Allah ya kawo tara ya ƙara mana akan guda ɗayan in an zo an an ci taron mu an biya mana bashi ma ne ya zama dai ɗayan kam dai zai saura har manzo Allah yana cewa a'udhu billahi da mutumin da ɗaya ɗayansa har suka zarce goma goman sa in kai guda ɗaya mai kyau za a rubuta maka goma in kai mummuna ɗaya kawai za a rubuta amma duk da haka ɗayan nan sai suka wuce goma goman nan Allah da ikonsa da falalarsa kamun ma ya baka goman ai sai da ya baka goma tun baka samu yin ɗayan ba tun baka samu yin ɗayan ba sai da ya baka goma tukuna kai ɗayan sannan ya baka goma Allah da ikonsa shi ne ya samar da kai babu kai da ɗaya kenan babu kai da shi ya samar da kai ɗaya kenan na biyu kuma shi ne ya shirya maka kayan aiki wato tun kana cikin uwa aka yi maka ido da kunne da hannaye da sawaye da harshe da duk abin aikin tun kana cikin uwa aka yi maka aka shirya maka aka baka ƙarfi ka girma wuri in Allah ya zo biyan ka bayan nan to zai biya ka ba lissafi innama yuffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin wa namluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa nafsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika hum muhtadun to daga nan sai a rika biyan ka lada ba lissafi an wuce sikel din gaba ɗaya lissafi sai turawa ake innama yuffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin man ja'a bil hasanati fala ashru amsalha wa man jabi sayyati fala yuzil illa mithla wa hum lazilun ba a cutan kowa ba a ƙara masa laifin da bai yi ba kuma ba a rage masa aikin sa mai kyau wanda yayi sai da in ya bata da kansa قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم طريقة تجاني أنشي قبعة فتا ba haɗa su da wata ɗariƙa ba ziyarar wasu wale sai suke cikin ɗariƙa tijaniya za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a in an samu jama'a kuma za a girma iyaye musu biyayya za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a ba a shan taba ka yadda za ka iya كاوهنون كان أباك دقيقة شيء سجن وجيكا كربا الحمد لله مم. وإنني هديني ربي إلى صراط مستقيم قل يا رسول الله قيا ودد الدنيا كقيا متى مكة كقيا ودد الدنيا قل كتي مسو إنني ني إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هديني ربي إلى صراط مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نند الله يفعله ni ne farkon wanda Allah ya ɗora akan wannan hanya madaidaiciya ba na daga cikin hanyoyin kurwati shaitani waɗannan ƙananan hanyoyi ni kam hadeni rabbiya ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya saboda haka ne ma in mun zo sallah sai yayi magana wato maganan Allah ta rika fita a bakinsa mu kuma muna inda muke shine limamin mu in in mun ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai abin ya hutu a bakin annabi ya ce iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa kamar annabi ne yake faɗa wa Allah yana gaban Allah mu muna bayan sa duk inda muke shine limamin mu iyyaka na'budu ka san maganan Allah ne Qur'ani amma Allah ba zai ce zai bauta wani ba iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakon ka ya Allah ubangiji maganan Allah ita take fitowa a bakin manzon Allah da lamirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dauka duk da mu a ciki kuma kowanne mu in zai karanta haka in zai yi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya kamar maganan Allah tana fitowa a bakin manzon Allah ne da da, da lamirin sa amma maganan Allah ne mu ko muna ciki to ni dai Allah ya shirye ni hanya madaidaiciya in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya gaya wa duk duniya shi dai na kan hanya madaidaiciya ila siratal mustaqim
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين دينا قيما ملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين ni Allah ya ni dinnan Allah ya shirye ni hanyar sa madaidaiciya a hanyar sa madaidaiciya wadda take ita ce addinin Annabi Ibrahim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin wato addini ne wanda yake madaidaici matsakaici millata Ibrahima irin addinin Annabi Ibrahimu abin da yasa an ambaton annabi ibrahim kullum wato martabobin annabawa a su shugabannin annabawa guda hudu ne annabi ibrahim da annabi musa da annabi nuhu da annabi isa to koyaushe shi annabi sallallahu kamar yana wajen allah ne shi annabi annabi ibrahim shi yafi kowa kusa da jama'a to shi annabi ma in zai yi magana sai ya dawo inda annabi ibrahim yake sai ya baro ahadi ahmadiyyarsa kusa da ahadiyya ya zo wajen muhammadiyan ibrahim nan zai gaishe magana da shi kuma dukkan halitta a ji a bakin manzanni su mu ji a wurinsu addini ne madaidaici millata ibrahim addinin annabi ibrahim hanifan madaidaici wanda bai karkata ya bar hanya matsakaiciya din nan hanya matsakaiciya din nan ba dinan qayyiman millata ibrahim hanifa wa ma kana min mushrikin nan an yi raddi wa yahudu an yi raddi wa nasara to zaka ce to ina ai kalma ɗaya a kawo can a cikin suratu ali imran an ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin su yahudu da nasara kullum suna kiran mutane kunu hudan aw nasara ta tadu duk mutumin da yake son addini na gaskiya to ya zama yahudi in je hudawa duk wanda yake son addini na gaskiya ya yi addinin nasara in ji nasara to Allah ce ƙarya suke yi ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman ma kana mushrikin annabi ibrahim da suke cewa addininsa suke yi shi yahudu sun ce nasa suke nasara sun ce nasa suke mushrikan larabawa masu tashi wanda suke maka sun ce ai ba su jikokinsa ne anan shi ya gina wannan daki a cikin addinin suke Allah ce ƙarya suke yi a wanda suke na Ibrahim da wanda suke zamani da shi suka imani da shi sai ko wannan annabi da mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ma kana min mushrikin annabi Ibrahim baya cikin mushrikai idan an duba in an bar maganar istilahin alqur'ani an koma maganar lugha dukkan su guda uku mushrikai ne amma Allah ya ba su suna ahlul kitabi yahud da nasara waɗannan kuma sunan su mushrikai to amma wanda yace uzairu ibn lahi a iya ce masa mushriki wanda yace masihu ibn lahi ko inna Allah salisu salasatin a iya ce masa mushriki a lugha ko da yake a qur'ani ya ce ahlul kitabi to balle waɗannan masu tsafi wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim baya cikin mushrikai
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل يا الدنيا يا رسول الله ni ɗin nan da Allah ya shirye ni hanya madaidaiciya irin hanyar kakana annabi Ibrahimu, ni kam dukkan ibaduna, sallolina ne, zakkata, azumina, hajjina, umrata, karatuna, dukkan ibaduna gabaki ɗaya, inna salati wa nusuki, da sallata da dukkan ibaduna, ah, wa mahaye kai dukkan rayuwata gabaki ɗaya. wa mata da dukkan mutuwa ta gaba komi na walillahi na Allah ne rabbil alamin ubangiji لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi komi nasa na Allah ne domin shine yaji qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun fadi Allah cikin komai rabu da mutane su je su yi tan abin da suke yi na wasa kai dai fadi Allah kurum wa anna ila rabbikal muntaha fadi Allah kawai saboda haka shi komi nasa Allah dai rayuwarsa ibadunsa duka Allah Ah, rayuwarsa duka Allah mutuwarsa Allah komi nasa Allah ba kamar mushrikai ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda yake son ya haɗa kai da annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya nemi yadda zai zubar da dukkan komi ya kama manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallama ya je maqamul insani inda zai sadu da da ir- irin wannan hali kamar yadda mai ahlari yake cewa wa idza ataita ila salati fafarrin qalbaka min ad-dunya ma fiha wastaghil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli liwajhihi liwajhihi in ka zo sallah ka raba zuciyarka da duniya da abin da yake cikin duniya duk da baki ɗaya ka fuskanci Allah kaga nan wanda baya wannan matsayi da annabi ya faɗi a yanzu ba zai iya ganewa ba ya ce ka rab- ka raba zuciyarka da duniya da duk abin da yake cikin duniya kaga masallacin da kake sallah yana cikin duniya ne ya zaka iya raba raba kanka da masallacin ya zaka iya raba kanka da duniya in ka rabu da duniya ka mutu in ka mutu ba sallah to saboda haka dole kenan mutum ya yi tarbiyya ya watsar da komai ya koma wajen Allah kullu shay'in halikun illa wajha saboda haka ne ake kiran mutane a, inna salati wa nusuki wa mahayayi wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la komi naka ya zama na Allah domin ainihin hawan zuciyar ga yadda hawa hawanta yake hawanta na farko shine annafsul ammaratu bisu a, zuciya wanda take dauke da wannan jini annabi yana cewa inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam minhu wato yadda jini yake yawo jikin dan adam haka shedan yake yawo a jikin dan adam to daga shi idan mutum Allah ya bashi sa'ada zai musulunta in ya musulunta sai a buɗa masa hanya ta gaba shine annafsul ammara fala uqsim bin ya koma nafsu allawama fala uqsim bin nafsi allawama ya ta zargin kansa ya ta zargin kansa duk abin da ya aikata na muni ya zargi kansa in ya aikata kyakkyawa ya rena ya zargi kansa to daga nan sai ya wuce nafsul lawama ya ta ambaton Allah da yawa kullun yana ambaton Allah ko yana ta Allah yazkuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal in ya kai wannan lokaci sai a canja masa zuciyarsa ta zama allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tanma'innul qulub su mu'minai kowa akwai abin da zaka faɗa masa ya ji daɗi amma shi mu'mini Allah zaka faɗa masa ya ji daɗi to idan mutum ya kai wannan matsayi ala bi zikrillah tatma'innul qulubu sai a kira shi gaba ya ayyatuhan nafsul mutma'innatu irji ila rabbiki to ya hau matsayi kenan to daga nan sai ya kai nafsul radiya sai ya kai nafsul mardiya shikenan ya ya kai maqamin ma'rifa kenan abinda su malaman tarbiyya suke kiransa ma'rifa din nan to lalle ai kokari a watsar da komai a kama Allah shi kadai ne gaskiya zalika bin Allahu al-haqu inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamatiya lillahi rabbil alamin na Allah ne la sharika lahu bashi da abokin tarayya cikin komai shi Allah wa abudullahi wa la tushriku bi shay'an fa bi- wa bizalika umirtu da haka aka umurce ni ni haka Allah ya umurce ni ni wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina ni ni ne farkon musulmi anan in ka ji can baya an ce yana bin addinin annabi Ibrahim nan ko ya ce shi ne farkon musulmi ya za ka yi ka haɗa wannan yadda za ka yi ka haɗa wannan shi manzo Allah shi ne farkon halitta gabaki ɗaya shi ne awwalul abidina kulin ka alir rahmani wa ladun fa ana awwalul abidina a wannan ka tabbata ya riga adam ma kenan balle Ibra- balle ibrahim a wannan wuri to shi yana da dama ce ana awwalul muslimina kamar yadda yake shine awwalul abidina shine awwalul muslimina a wani wuri ce awwalul mu'minina sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa shine farkon halitta shine farkon annabawa shine karshen aikowa cikin annabawa sallallahu alaihi wasallam ba rikici tsakanin wannan shine farkon musulmi ba ba rikici cikin wannan zaman wansa yana cikin addinin annabi Ibrahim annabi Ibrahim kuma shugaban musulmi ne shi annabi kuma shine a, farkon musulmi don shine farkon halitta sallallahu alaihi wasallam قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ولغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل يا موسى هر ينزو يا زن يتاهي أغير الله أبغي ربا ga Allah kuma nemi wani ubangiji banda Allah a'a ni ba zan yi haka ba a ghairar lahi yanzu bar Allah nemi wani ubangiji banda Allah abghi rabba huwa rabbu kulli shay ko kowane abu na koma wajensa na cewa wannan abin shine ubangiji na Allah shine ubangijin wannan abin in bar Allah in kama wani abun banza in bauta masa kamar yadda muka yi magana dai karatunmu da ya wuce shi tsafi hawa uku ne akwai shirkun jaliyun akwai shirkun khafiyun akwai shirkun akhfa shirkun jaliyun yana muƙabala da musulunci wanda yake cikin tsafi bayyananne wanda baya ɓoye tsafin shi ya yarda shi matsafi ne baya sallah shi kafiri ne to shi wannan tsafi yana yana muƙabala da musulunci wanda yake cikinsa baya cikin musulunci akwai shirkun khafiyun shirku ɓoyayye shi wannan shirku yana muƙabala da imani ne mai shi musulmi ne amma imaninsa ba yawa don bai dogara da Allah ba wa Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minina ya dogara da kuɗin da yake da su a banki ko ya dogara da rumbunansa ko da shanunsa ko da wani babban ma'aikacinsu ko da wani in ɗayansu ya mutu ai na kaɗe ai na halaka ai ni kam na kaɗe na halaka wai wani ya mutu shi ya halaka a'a wato wannan yana yana mukabala ne da imani shirku baya fitar da mutum musulunci amma yana yana ƙara imanin mutum na ƙarshe shirkul akhfa shi kuma yana mukabala da ihsani ne wanda suke zuwa mukamul insani wanda suke wanda suke wannan matsayi da muka fari da zu mutum ba ruwansa da komai sai Allah din nan kamar yadda manzo Allah ya faɗa mana yanzu to shine Allah Allah yake cewa ya gaya wa mutane a a ghayra Allah abghi rabban yanzu ne wani ubangiji banda Allah wa huwa rabbu kulli shay alhali ko duk kowane abu Allah shine ubangijinsa in bar Allah in komo karkashin wani abu ce abin shine Allah na ni ba zan yi haka ba a ilahun ma Allah a samu ni Allah hada da Allah babu babu shi a ghayra Allah rabba wa rabbu kulli shay wala taksibu kullu nafsin illa alaiha can an ce mana man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya aikata aiki mai kyau za a bashi akalla kamar sa guda goma wa man ja'a bis sayyi'ati wanda ya aikata mummuna fala jaza illa mislaha ba za a saka masa da komai sai da mummuna aikin nan nasa in bai tuba in ya tuba kuma a goge in tun ba rubuta kuma an huta to wala taksibu kullu nafsin illa alaiha kowa fa ya sani kowace rai ta sani duk abin da mutum ya aikata fa ya aikata domin kansa ne faman ya man tsara zarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda ya aikata aikin alheri ko mi kankantarsa Allah zai yawaita shi ya nuna masa shi in bai bata ba wanda ya aikata mummuna kuwa in bai tuba an shafe ba za a nuna masa sharrin da ya aikata to wala tasib kullu nafsin illa alaiha kowace rai duk abin da ta aikata yana kanta ne in mai kyau ne nata ne in ko mummuna yana kanta ne wala tasib kullu nafsin illa alaiha wala taziru waziratun wizra ukra dan mutane su sani wata rai fa ba ta ɗaukan nauyin wata rai laifin wannan rai wata rai in ta yi laifi to ba za a ɗauki laifin a ɗora wata rai wanda ba ta yi haka ɗin ba wato amun uri da bihil khusus wannan wajen fannin usul suna ce masa amun uri da bihil khusus domin man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha duk wanda ya koya mutane mugun aiki idan ya aikata sai a bashi a bashi zunubin abin da ya aikata a bashi kuma zunubin abin da wancan din ya wanda ya koya din ya aikata shi ma a tara a dora masa ya min wa min awzari alladhina yudillunahum bighayrihim awzarahum wa min awzari alladhina yudillunahum bighayrihim akwai wata aya mai fadin haka su kafirai wanda suka koya mutane kafirci ko ko fasikai wanda suka koya mutane fasikanci za a dora musu nauyin zunubin su kuma a ɗora musu wani daga cikin nauyin zunubin waɗanda suka koya musu wannan aiki na zunubi wani daga ciki ba na dukansu ba wani daga ciki to wala yamiluna asqalahum wa asqalan ma asqalihim wala yamiluna asqalahum wa asqalan ma asqalihim za su ɗauki nauyin zunubin su kuma za su ɗauki nauyin zunubin da waɗanda suka batar su haɗa da nauyin su duk gaba ke ɗaya wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum bayan an yi wannan duka an gama fa daga ƙarshe za a mai da ku ne zuwa ga Allah Ubangijinku wannan sura abin da take karantarwa kenan dama ita sura ce mai aya ɗari da sittin da bakwai da daddare ta sauka manzo Allah lokacin yana da shekara arba'in da shida da daddare ta sauka tare da mala'iku suka rakota abin da ke karantarwa shin ina muka fito daga Allah ina muka zo duniya wa ya kawo mu Allah don me ya kawo mu don ibada ina za mu kira in mun je me zai faru wanda ya kata alheri aljanna wanda ya kata alheri shar- wanda ya kata sharri wuta wato abin da zuci suran take ta karanta kenan ina muka fito daga Allah wa ya kawo mu Allah ina ya ajiye mu duniya don me ya kawo mu don ibada ina za mu lahira in mun je lahira me zai faru فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن أيكة من شو الجنة وإن أيكة ممونة وتا الله يكياي كابل سورة تكرن تكي كرن تواكي أن دتا كرن تتا كما تاكسن كاري ويزو ثم إلى ربكم مرجعكم bayan an gama dukkan wannan gwagwarmaya ta zaman duniya to ƙarshe dai duk za mu koma zuwa ga Allah fa inabbiukum zai ba mu labari za mu koma ga Allah makomanku ya ku ya ku halitta in ji mai halitta in ji Allah marji'ukum makomanku ila rabbikum zuwa ga Allah ubangijinku ne fa yunabbiukum zai baku labarin bima kuntum ta'maluna abinda kuka aikata ya wuce da abinda kuke aikatawa yanzu wanda ake rubutawa ma kuntum fi takhtalifun Allah zai baku labarin abubuwan da kuke jayayya a kai wayannan masu cewa namu ne yahuda su ce nasu ne gaskiya nasara su ce nasu ne gaskiya Allah ya ce eh duk dai lokacin gaskiyansu gaskiyansu ne amma bayan an shafe su musulunci shi kadai ne gaskiya duk duk duk duk muryoyi sabani duk za su je ku ga Allah zai nuna muku karshen sabanin ku وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله من غفر وهو شيء الله إن هو جعلكم خلائف الأرض shine ya sanya ku khalifofinsa a bayan ƙasa khalifansa na farko babanku na farko shine Adam sannan daga baya kowa ya zama khalifa kowa zai ce wannan guri na ubana ne da kakana to shikenan ya huta da sayan gurin kenan wato nasa ne wannan zai ce kasanmu ne Najeriya kasanmu ne ta iyaye da kakanu to ya huta ya huta a kore shi wata rana kai shi wata kasa kenan kasar su ne Allah shine ya mai da ku khalifofin wa'annan su mutu wa'annan su gaji wa'annan wa'annan su mutu wa'annan su gaji wa'annan jalakum khalaifal ard wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajatin Allah ya fifita darajojinku liyamlakum bi liyamlakum fi ma ataykum dai ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku ne ya ga za ku aikata alheri da shi ko za ku aikata shari da shi yau kuma da ku inna rabbaka sai rikabi sai Allah ubangijinka mai saurin sakamako ne kuma mai saurin sakayya ne ga wanda ya same shi wa inna shi Allah la ghafurur rahim mai yawan gafara ne Allah ya mana gafara mai yawan gafara mai yawan tausayi Allah ya mana gafara Allah ya jikan mu Allah ya iyayen mu da iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya samu zauna lafiya a kasar mu Allah ya mana imani mu da addini mu da kasar mu Allah ya mana dukkan balawi a kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya mana kasar mu Allah ya ba mu alherin duniya da lahira ya misalin duniya da lahira Allah ya biya bukatan mu ya biya bukatan waɗanda muke musu addu'a albarka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu alherin duniya da lahira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق لك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله كيف شروري الله كيف شروري